أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da haduwa a wannan rana mai albarka wadda insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya cikin karatunmu na littafin umbatul ahkam wannan shine zaman mu na 42 a cikin karatun wannan littafi mai albarka kuma yau muna laraba 26 ga watan rajab shekara ta 1442 bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wata ta zo daidai da goma ga watan maris shekara ta 2021 miladiya kamar yadda na faɗa kuma wannan shine zaman mu na 42 cikin karatun littafi yau za mu shiga cikin sabon babi wanda wannan babin shine babu salatul kusuf wato babin da zai mana bayani akan sallar kisfewar wata ko kisfewar rana a luga in an ce al-kusuf a lugar larabci ana nufin wato al-tagayyu ila sawad shine canzawar abu zuwa baki ko zuwa duhu wato za a iya cewa kasafa wajhuhu idan fuskar mutum ta yi baki wato kamar launin fuskarsa ya juyi zuwa baki ko zuwa ko zuwa duhu haka idan mutum ya bata ransa a ce kasafa wa duhu ko kuma kasafat halu idan yanayin mutum ya baci a ce kasafat halu a canza yanayinsa ya ya baci to a kuma istilahin malaman fiqhu shine wato idan ce kasafatin shams rana ta yi kisife shi ne wato iswaddat rana ta yi baki kenan wa zahaba shi'a'uwa kuma haskenta da ƙirƙirinta ya tafi ta zama baka kenan to malamai suna da maganganu akan ita karta wannan kalmar al-kusuf din da kaulatan wato bilkaf da kafin kenan da kuma al-kusuf bilkha'i da faƙarami to wasu malaman suka ce in an ce alkusuf da kaulasan ana nufin kisufewar rana in an ce alkusuf kuma da faƙarami ana nufin kisufewar wata to amma dai a mafiyarin jayen malamai sun ce ana itilakin kalmar kusuf ɗin mai kaulasan ɗin akan dukkanin biyun ranar ko watan haka nan ana idilagin al-kusuf mai khaqaran wato mai kha'un shi ma akan kisfewar wata ko na rana duka yawa ma'abota kimiyya su kuma sun ce ainihin kisfewar wata ko na rana yana faruwa ne ta dalilin wato wani tsarewa ainihin idan duniyar ƙasa wato earth kenan duniyar da muke ciki in ji abota ya ilimin kimiyya wai idan ya zamto ta shiga tsakanin rana da kuma wata ɗin to shi kenan sai ranar ta zama ta yi baki ɗin ta abin nan kamar wani abu ne ya tare ta kenan ya tare hasken mu ba za mu gani ba abin da suke faɗa kenan shakanin shi ma na wata ɗin wai yana faruwa ne idan wani abu ya shiga tsakanin watan da ainihin falakin da muke ciki ala ayi halin dai mu ba za mu karyata wannan zancen nasu ba amma kuma ba za mu gaskata shi ɗari bisa ɗari ba yawa kawai dai abinda muka sani shine shi dai wannan kiskewar wata ko na rana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa aya ce kuma ya gaya mana cewa idan alkiyama ta kusa za a yawaita samun kiskewar wata da na rana da kuma yawan girgizar kasa saboda haka faruwar wannan kamar farkarwa ne ko faɗakarwa ne ga ma'abota rabkana daga ma'abota ƙasa wato ma'abota saɓan Allah da su tsoro su dina wannan kawai shi ne kamar yadda na faɗa malamai suna da maganganu kala-kala akan ainihin waɗannan kalmomin dukansu baki da kuma kuma kamar yadda ya zo a cikin littafin imamul fakihani wato riyadul afham shi kuma abin da yake faɗa ya ce wato ita kanta game da ita sallar kisfiyar rana ɗin ko kisfiyar wata nan ma akwai sabanin malamai mazhabar ahalul hadis da kuma mazhabar imam ahmad dan hanbali ina jin da kuma ko shafi'iyya ne su sun tafi akan cewa da kisfiyar watar da kisfiyar rana dukkanin su sallar iri ɗaya ake yi shine a yi raka'a biyu amma da ruku'u hudu kowace raka'a ɗaya tana da ruku'u biyu kenan kowace raka'a ɗaya tana da ruku'u biyu yawwa kuma kowane ruku'i ana karanta fatiha da sura kafinsa wato fatiha da sura sai a yi ruku'u sannan in an ɗago kuma a sake karanta fatiha da sura a sake ruku'u sannan kuma an je sujada ita ma sujada ƙwaya biyu ake kamar yadda ake a kowace raka ta sallah sannan an ɗago a sake yin fatiha da sura a yi ruku'u sannan a sake a ɗago daga ruku'u a sake yin fatiha da sura a sake yin ruku'u dai sannan an ɗago kuma sai a tafi sujada to haka ake yi a kisfewar rana wannan kam wannan a kifewar rana mu ma yawa a da yake na fular rana ne inda rana ne a koyi za a yi karatu inda da dare ne kamar na wata a bayyana za a yi karatu to wannan shine abin da su ahlul hadis suka faɗa game da kifewar sallar kifewar wata ko na rana duka sallar kuma yadda na wata sa dinnan haka ake yi amma mazhabar malikiya su sun raba abin kashi biyu idan kisfewar rana ne to waccan wadda na wasafta ina haka ake yi amma idan kisfewar wata ne to wannan ba sai an yi jam'i ba ma kowa zai yi tasanin shi shi kadai a gida ya yi sallah kawai adatan irin da ake yi kai raka a biyu kai sallama kai raka a biyu kai sallama kai ta yi har sai wato farin watan ya washe wannan shine wato ainihin fatawar mazhabar malikiya to mazhabar imam abu hanifa su kuma suna ganin cewa da cikewar watar da na ranar duka sallar nafila za a yi raka'a biyu kawai shi ke raka'a biyu za a yi ko cikewar rana ne ko na wata ne sallar nafila za a yi raka'a biyu kasar shi ke yawwa na'am to haka nan akwai sabanin malamai wato akan taruwa domin yinta da kuma taruwa domin yin sallar taruwa domin yin sallar kisfewar rana din da kuma taruwa domin yin sallar kisfewar wata kamar yadda na gaya mana a malikiya a kisfewar rana za a taru a yi sallar amma kisfewar wata kowa shi kaɗai zai tasu sallar a gida yauwa haka nan malamai sun yi saɓani shin sallar kisiyar rana ɗinan ko na wata salatul kusur sunna ce ko kuma mustahabbi ce wasu jama'a daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'ai da kuma wato fuqahaul hadith wato malaman fiqhun hadisi sun dafa akan cewa lalle za a iya za a taru a yi jam'i domin yin ta a cikin su akwai sayyidina Usman dan Affan akwai sayyidina Abdullah dan Abbas akwai sayyidina Umar dan Abdul Aziz daga cikin tabi'ai kenan akwai imamu shafi'i daga tabi'u tabi'ina akwai laysu bin sa'ad daga cikin tabi'ai akwai imam ahmad dan hanbali da kuma imam dawud zahiri daga cikin tabi'u tabi'ina sannan shi kuma imam malik da abu hanifa su sun da ba kan cewa ba za a yi jam'i ba kowa tashi shi kadai zuri amma malam ashabu daga cikin malaman malikiya shi ya da ba kan cewa za a iya yin jam'i din domin yin ta salatul kusuf din amma wasu daga cikin malaman malikiya sun ma karhanta taruwa domin yin sallar don sai dai kowa ya tashi shi kadai amma daga cikin malaman maliki ne akwai wani abdulaziz dan abu salama da shi da wasunsa sun tafi akan cewa sallar kisfewar wata za a yi ta ne kamar yadda ake yin sallar kisfewar rana kuma shi haba maliki ne alhali kuma wannan fatawar mazhabar hambaliya ce ba ta malikiya ba ƙa'idar mazhabar malikiya shine salatul kusuf nan za a yi ta ne na fula raka'a biyu kamar yadda ake yin salatul kusuful qamar wato na kisfiyar wata za a yi ta ne kamar yadda ake yin sauran dukkan na fulfuli ba a yin jam'i domin ta sai dai an samu wata ruwaya shazza daga maliku cewa lallai an taɓa gani ya fito domin yin sallar kisfiyar wata din a cikin masallacin juma'a wato a cikin babban masallaci kenan amma dai abin da yadda aka fi sani a mazhabar shine wannan din sarayar da wannan din saboda mushakkar da ke cikin yin haka haka nan wato malamai magabata sun yi sabani game da idan an samu girgizar kasashen ita ma za a yi sallah salatul kusuf ko ba za a yi ba wasu sun ce za a yi kamar misali sai na abdullahi dan abbas da sai na abdullahi dan mas'ud daga cikin sahabbai da kuma imam ahmad dan hanbali da malam ishaq imam ishaq dan rahuya malamin su imam al-bukhari kenan eh malamin su imam al-bukhari ne amma kuma kamar kusan kamar abokin su imam ahmad dan hanbali ne da shi da abu saul da kuma wasu su sun dafa akan cewa ko da girgizar kasa aka samu to za a yi ainihin salatu kusur din nan haka nan wasu malaman sun gaba akan cewa ko da tsawa aka samu ko tsawa ko kuma iska mai tsanani irin kamar irin iskar da ake a kasashen turai ba za ka zance iska ta taho an umarci mutanen birni ko kuma babban gari kowa ya kaurace gidajensa kaji an ce ta rushe gidaje dubu kaza ko ɗari kaza ko ta kashe mutane ɗari kaza to kaga irin wannan iskar ita ba idan an ji labarin tawowarta to malamai suna ganin cewa za a iya yin irin wannan sallar a tare a yi irin wannan sallar ta salatul kusur haka nan idan an samu wato yawan tsawa ko kuma irin duhu mai tsanani da rana a samu wani irin duhu mai tsanani to shi ma irin wannan din ya faru duka za a iya yi yawa amma imamu malik da imamu shafi'i da kuma malaman mazhabobinsu suna ganin cewa ba za a yi wannan ba amma wasu daga cikin malaman malikiya ba wa'incan na farkon ba wato almajiran almajiran wa'incan na farkon da suna ganin cewa a lallai za a iya yi amma haka nan ahalul kiyas mazhabar imam abu hanifa su ma suna ganin cewa idan tsawa ta faru ko aka ji labarin wata iska ta taho mai tsanani ko irin wannan duhun mai tsanani to za a iya salatul kusur kuma abin da ke ƙara karfafar wannan ra'ayin nasu akwai hadisin wato Abu Dawud da kuma wanda ya karɓo ta hanyar Sayyidina Abdullah dan Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytum ayatan fasjudu idan kuka ga wata aya ta faru to ku yi sujada wato ku yi sallah yawwa to haka nan malamai sun yi saɓani kamar da na faɗa da farko cikin siffar sallar kiskewar rana ɗin malamai sun yi saɓani jamhurin malamai sun tafi akan cewa za a yi ta ne a raka'o'i biyu a cikin kowace raka'a guda wato ruku'i biyu kamar da na siffata ɗazu da kuma sujuda biyu wannan shine ƙaurin imamu malik da imamu shafi'i da imamu lais bin sa'ad da kuma imamu ahmad da abu saur da kuma jamhurin malaman hijab an fahimta ko sallar kiskewar rana yawwa amma malaman kufa ana nufin wato hanafawa kenan saboda mazhabar abu hanifa da masa kafi ne a garin kufa malaman kufa suna ganin cewa sallar kiskewar rana za a yi ta ne kamar yadda ake yin kowace nafula raka a biyu ce za a yi ta kamar yadda ake yin kowace nafula kawai su sun dogara ne da hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari ya fito ya fitar da shi a cikin salatul kusuf wanda aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar kisbewa ne raka'a biyu kacal to shikenan kawai su suka dogara ayi raka'a biyu da kamar kowace raka kamar kowace raka'a biyu duk da cewa kuma akwai hadisi kamar yadda zamu karanta nan gaba da suka kawo siffar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi imamul fakihani ya ce abokanmu wato ma'abota mazhabarmu sun ce lallai hadisai sun zo da siffar yadda ake yin sallolin nan cewa a kowace raka'a ɗaya ana yin ruku'u biyu ne amma imamu muslim yana da wata ruwaya ta hanyar sirrin aisha radiyallahu anha da kuma wata ruwaya ta hanyar sirrin abdullahi dan abbas da wata ruwaya ta hanyar sirrin jabir dan abdullahi al-ansari cewa raka'o'i biyu ne amma a kowace raka'a guda ruku'i uku an gane akwai kuma wata ruwayar ita ma ta hanyar sirna abdullahi dan abbas da kuma wata ruwayar ta hanyar sirna ali radiyallahu anhu da kuma cewa raka'o'i biyu ne a kowace raka'a guda ruku'i hudu ana ji ko haka nan imam abu dawud ya ambata daga hadisin wato ubayyu bin ka'ab radiyallahu anhu cewa raka'o'i biyu ake yi a kowace raka'a guda ruku'i biyar to kaji to kaga wannan duka wato saboda koda mutum tafiya za ta kai shi wani gun inda ake mata mazhabar da ba malikiyar da ka sani ba in kaga sun yi sabanin abin da ka sani da ka sani suna da hujja yawa shi gwada ma a addini matukar mutum yana da wata fatawa daga wani malami amintacce da aka sani akan wani abu da yake yi to kai ba za ka masa inkari ba kamar yadda shehu dan fudu ya faɗa a farkon littafin sa iya usunna in ga mutum ya aikata abu to matukar yana da wani wata madogara da ya dogara da ita yana takalidi ne daga wani malami da amintacce daga cikin malamai mabiya sunna to shikenan kai ba za ka masa inkari ba babu dama ko da ya saba wa kai abin da ka sani yawwa kuma wannan duka abin da aka bala dinnan to daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu aiki da kowace daga cikin wannan sifofin sallah da aka faɗa yau to sannan malamai sun yi sabani shin a kowanne ruku'u an sun an ce a kowace raka'a ruku'u biyu ko shin an dago daga nayi a raka'ar farko za a karanta fatiha da sura ko in an yi ruku sannan za a ɗago in an ɗago ɗin nan sura kaɗai za a karanta ko sai an sake maimaita fatiha a ila yau to imam malik allah masa rama ya ce lallai za a sake karanta fatiha ita na fatiha da sura ne to amma akwai kuma wani ƙaunin daga muhammadu ɗan maslama ɗaya daga cikin almajiran imam malik shi kuma ya ce idan aka yi aka zo aka tsaya aka karanta fatiha da sura aka yi ruku'u to aka dago din kawai iya sura za a karanta ba sai karanta ba sai saki karanta fatiha ba to haka nan malamai sun yi sabani cikin yaushe ne lokacin ta lokacin yin salatul kusuf din to shi ma sabanin zuwa kaso uku ne wasu malaman sun ce kafin zawaji kamar yadda ake yin sallar idi daidai wannan lokacin za a yi ta kamar da ake yin sallar idi da sallar roƙon ruwa ƙauli na biyu kuma wasu malaman sun ce za a yi ta ne dab da faɗuwar rana kamar yadda ake yin sallar janaza a ƙauli na uku kuma wasu malaman sun ce za a yi ta ne wato lokacin sallar la'asar ko kuma kafin la'asar kamar sallolin nafila dukkanin wannan akwai dukkanin wayannan ruwayoyin an karɓo su daga imamu malik Allah ya masa rama wallahu a'lam saboda haka hadisi na farko a cikin babin za mu karanta kamar haka an aisha ta radiyallahu anha anna ash-shamsa خسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم وكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وانا حديث عن كرؤوس تهنير نانا عائشة uwar muminai Allah ya ƙara mata yarda wato wacce na Aisha nan ita ce kamar yadda kullum ake muke faɗa tarihinta wato daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tana da falaloli masu yawa falalata ta farko dai ita ce kadai wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta suna budurwa duk matansa ya aure su ne zaurawa eh in ba manta ba kuma kamar a wani majalisi namu na taɓa faɗar wato hikimomi da ke cikin auren kowace daga cikin matayen nasa to sannan na aisha radiyallahu anha yana daga cikin falalata cewa ta ruwaito ilimi mai yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam hasali ma ya ce ku zo nisfa dinikum an hadhihi al-umayra yace ku riki rabin addinin ku daga wannan yar janna yana nufin na aisha radiyallahu anha sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wa kafi so yace aisha daga cikin maza fa yace babanta kuma hadisi ne ingantacci to kaga wannan kenan bayan haka yana daga cikin falalata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a jinyarsa ta ƙarshe a ɗakin ta ya zauna ya ƙarasa jinyarsa ta ƙarshe sannan yana daga cikin falalata cewa ƙarshen abin da ya shiga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya shiga bakinta wato yadda abin ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan aswaki yana cikin jinyar a cikin ɗakin da sai ƙaninta abdulrahman ɗan sai na abubakar ya shigo ɗaki da asuwaki a bakinsa sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon shi haka ya daga kai ya kalle shi sai sun kai da kai ɗan sai kalle shi sun kai da kai kenan Aisha radiyallahu anha ta fuskanci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son asuwakin ne sai ce ko ko asuwakin kake so sai ce eh saboda haka sai ta karbo daga hannun ƙanin nata sai ta ga yayi tauri sosai sau da sai an tattauna shi a bakin da ta ƙara tattauna shi ya yi laushi sannan ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya sa a bakinsa to kaga wannan ma yana daga falalarta sannan yana daga falalarta ainihin lokacin da ran annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita wato ya kwanta akan ya dora kansa akan kafafunta akan cinyoyinta daidai lokacin da ransa ya bar jikinsa sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ma falalarta ne kuma har ila yau wahayi ma ya sha sauka gare shi a haka yana tare da ita ya jingina haka a jikinta ya zanto mala'ika ya zo na saukanar da wahayi sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin falalata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakinta ana aka binne jikinsa mai tsarki ana aka binne yanzu duk wanda zai ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ziyarar ana ziyarar ne a cikin ɗakin na na Aisha radiyallahu anha yawa kuma yana daga cikin falalata cewa ita kanta a cikin musulunci ma aka haife ta a cikin musulunci aka haife ta eh wurai da gaske saboda haka duk wani mumini mai imani ba za ka ji yana ambatanta da wani mummunan abu ba in ka ji mutum yana kokarin aibanta na na Aisha radiyallahu anha to ka shaida cewa lalle wallahi kafiri ne wurai da gaske malamai suka ce misali Imam Malik Allah ya masa rama an tambaye shi wanda ya zagi sai na abubakar me hukuncinsa ya ce fasiki ne aladabtar da shi aka ce wanda ya zagi na na aisha ya ce kafiri ne a kashe shi ya yi ridda dalili ita na na aisha radiyallahu anha ubangiji ne ya wanke ta da kansa duk inda subhanahu ko subhanaka take a cikin alkur'ani to ubangiji ne yake tsarkin kansa daga wata mummunar kalma da kafirai suka gaya masa ka lura duk inda aka ce wa qalu takhazar rahman waladan to ubangiji zai ce subhana ko kuma in kafirai sun faɗi wata magana sai ubangiji ya ce subhanallahi amma yushriku ubangiji ya karkata daga abin da suke faɗa duk inda kaga subhanahu din nan to ubangiji yana tsarkake kansa ne amma ita kadai ce wacce da ubangiji ya tashi wanke ta daga wani mummunan abu da- da munafikai suka gaya mata sai ce subhanaka akwai subhanaka ina jin ko a farkon suratul nuri Mm. walau la in samituhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim ubangiji ita kadai ce a cikin halittun sa kakaf hatta annaba babu wanda ubangiji ya faɗi wannan subhanaka din dan dan tsarkake shi sai na na Aisha radiyallahu anha duk wanda kaje yana bata ta ko yana faɗi- kokarin faɗar mummunar magana a kanta wallahi tallahi kafiri ne ka shaida cewa kafiri ne yawwa to daga gare ta aka rawaito wannan hadisi tace anna shamsa wal qamara khasafat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle hakika rana ta kisufi a lok a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan yunadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mai kira yake yake kira wato mai shela yana yin shela yana cewa as-salata jami'atan as-salatu jami'atan wai ah, ku tawo ku tawo a taru domin yin sallah ku tawo a taru domin yin sallah fajtama'u sai sahabbai suka taru wata kaddama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato fa kabbara sai ya kabbara wato kabbarar harama kenan Allahu akbar ya kabbara wa salla arba'a raka'atin fi raka'atayn sai ya sallaci raka'o'i hudu ko kuma ruku'i hudu fi raka'atayn a cikin raka'o'i biyu wa arba'a sajdatin da kuma sujadu guda hudu an fahimci maganar ko kamar yadda na siffanta dazu ya karanta fatiha ko da ke za mu ma ji a nan gaba a cikin hadisin wato akwai ambatan cewa bambancin ita wannan sallar da kuma sallolin farilla sallar farilla ladar da yake kiran sallah ita kuma wannan a annabi sallallahu alaihi wasallam mai shela yasa yake kira as-salatu jami'atan as-salatu jami'atan ko kuma as-salatu jami'atun da rufu'a da ɗaya ne yawon sai aka ce to me yasa ita wannan sallar ba a yin kiran sallah da ita da sallolin idi da sallar roƙon ruwa me yasa ba a yin kiran sallah sai aka ce saboda su wa'annan a ta ce saboda sallar kisfewar wata ko ta rana tana zuwa ne mufaja'a take kawai baka tattalin abin yake zuwa ba tare da wani tanadi ba da aka ce aka ce to ita a sa mai shele ya yi shele ya kira a su kuwa sallar roƙon ruwa da sallar idi su kuma ba wai suna zuwa ne barkatan ba sai sa su ba a yin ba a sa mai shele ya shela su kuma sallolin farilla kowa dama ya san lokacin sai sa in aka kira sallah kowa ya sani عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم wani hadisin an karɓo ta hanyar abu mas'ud al'ansari radiyallahu anhu abu mas'ud wato ubatu kan amru al'ansari mutumin madina ne kuma malamai sun yi saɓani a kansa wasu sun ce ya halarci yaƙin badar wasu kuma sun ce bai je badar ba na kuma ana ce masa albadari da ta ƙa'ida kuma in sahabi kaga an ce albadari din nan wato kamar wata lambar girmamawa ne kamar a sojoji ne a ce general yawwa albadar ina wata lambar girmamawa ne cewa ya ji yakin badar yawwa to amma wasu malaman suka ce ba wai ya je yakin badar din bane an ce ya daga yakin uhud dai abin da ya kai har karshen yakokin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi ma ya ji wannan sahabin amma dalilin sa ake ce masa albadari saboda ya zauna ne a kusa da badar din ya zauna wani lokaci a kusa da badar din daga gare shi aka rawaito wannan hadisin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah hakika lalle rana da wata ababan lura ne ko kuma ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah yukhawwifu Allahu bihi ma ibadahu Allah yana tsoratar da bayinsa da waɗannan ayoyin nasa wa innahuma kuma cewa su lallai la yanka sifani da mauti ahadin minan nas ba sa kisufewa saboda mutuwar wani daga cikin mutane fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu ya faru na kisufewa wata ko rana fa sallu to ku tayin sallah wa da'u ku tayin addu'a ata yanka shi sama bikum har a yayi muku har abin da ke gare ku ya zama ya yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar ne dan lalata wani abu ko kuma wani mummunan tunani da larabawa na jahiliya sai kasance suna yi duk sanda suka rike sifewar wata ko na rana sai suke lalle wani babban mutum ya mutu lalle wani babban mutum ne ya mutu yawwa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan eh a wata ruwayar kuma an ce a ranar da sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to a ranar an yi kisfewar rana da sai wasu daga cikin sahabbai su daga cewa ai ranar ta kisfe ne saboda bakin cikin rasuwar ibrahim al-mu'azzam alaihi salam to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi haka yace ai rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa kisfewa dan rayuwar wani ko dan mutuwar wani saboda haka lalle ne idan sun kisfe kawai dai ku yi ta addu'a har Allah ya yi mu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirye da bayi zuwa ga abin da in an yi Allah zai yayi kowane irin bala'i shine ya yawaita sallah sannan a yawaita addu'a wato faɗar shi cewa ai ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wato wannan cewa yana ƙara musu ta faɗar malamai da su cewa wafi kulli shay'in ayatun ta dula ala annahu wahidun a cikin kowane abu akwai aya da ke nuna cewa lallai Allah shi shi kaɗai ne saboda haka lallai ka ga rana ko wata ya kisbi wannan abun lura ne lallai kamar yadda kuma da yawa da cikin halittun kuma an kalla za a ga akwai abun lura mai yawa
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأقال القيامة ثم ركع فأقال الركوع ثم قام فأقال القيامة وهو دون القيام الأول ثم ركع فأقال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فقال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات wannan hadisin shi ma an zo yake shi ta hanyar da Aisha radiyallahu anha wato za ku ga duk sahabban da wato murhidai ko gulatu shi a suka fi zagin su to za ga kuma wato su ne waɗanda suka fi yawan ruwaitowa hadisin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda za ka gane manufar masu zagin sahabbai kenan addinin suke son su rushe yanzu misali a ce yanzu a kowanne babu duk inda hadisin na na Aisha radiyallahu anha yake a cire shi babu shi a daina aiki da hadisan na na Aisha a daina aiki da hadisan sayyidina Abu Huraira a daina aiki da hadisan sayyidina Abdullahi dan Umar da mahaifinsa Umar bin Khattab a daina aiki da hadisan sayyidina Abu Bakar a daina aiki da hadisan irin su irin su sayyidina Talha da sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam to duk lokacin da ya zama idan aka cire hadisan waɗannan sahabban radiyallahu anhu wato zai zama wato abin da zai rage daga cikin addinin wato ɗan kaɗan ne kai da za ka gane kenan manufar masu zagin sahabbai eh manufar su kawai rushe addinin ne saboda misali in aka ce wa'annan sahabban duk aka ce ba aka ce maka ba mutanen kirki bane kar ka yarda da duk abin da suka ruwaito to me ake nufi kenan daga sanda ka daina yadda da duk hadisan da suka ruwaito to alqur'ani fa shi ma fata gun su aka ruwaito tunda kana gun sanda mala'ika ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam baka ne to ya kai alqur'ani ya zo gare ka da mutanen da ke cewa ba za a yi aiki da hadisi ba saboda wani abu nasu na san rai to shi alqur'anin fa hanyar da hadisin ya biyo kanan shi ma alqur'anin ya biyo warai kuwa waɗanda dai ake cewa ba za ka yi karka yadda da su ɗin ake ƙaryata su to daga bin su kuma aka jiyo alƙur'ani su suka haddace shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo rubutun kuma dai su suka rubuta shi zaid bin sabit radiyallahu anhu shine shugaban makarantar irin rubutun sa shi yayi rubutun yadda kaga din nan yadda alƙur'ani yake wato rubutu ne tauqifi rubutu ne wanda wato ainihin wata ƙa'ida ta larabci ba ta shigarsa misali za ka ga a cikin alkur'ani za ka ga inda aka ce an ja wani abu fata ta ja wani abu ai alifi za ka gani abun ko misali kamar in ce ja'a a zuwa za a sami alifi abun fa'a za a sami alifi abun ko fi ha wannan haɗu za a sami alifi abun to alkur'ani ne alkur'ani ne kawai za ka ga an ja abu da fata amma kuma ba alifi bane abun ka ga wau akwai gurare biyar a cikin alkur'ani ko ce kalmomi kala biyar ba su irin wannan misali as-salatu duk inda as-salatu suke a cikin alkur'ani da wauni haka nan az-zakatu duk inda take a cikin alkur'ani shi ma da wauni haka nan kamis katin a cikin suratul nur shi ma da wauni haka nan hayatu duk inda hayatu ba hayatu ma ba fa in dai hayatu ya haka aka tsaya to za ka tarar shi ma da wauni haka nan najatu ya kawo mali a da ukumu ilan najati wata da unali ilan nan shi ma za ga da wauni wannan kalmomin guda biyar duka haka rubutun sai na zaidu bin sabir ne waɗanda suka biyo bayan su kuma saboda ladabi ba dama su gyara da haka suka ɗaura alifi ja a sama eh haka nan duk inda ya haɗe kamar samawati ma ɗin kaga gun alifi bai sa ba wa ɗin shi ma bai sa ba ɗazu mun suka sun sa sai suka sun sa alifi ja a sama saboda ladabi saboda girmamawa gari shi ba za a banji ginin da ya sabai suka riga suka yi ba mai cewa mai zagin sabai da ƙaryata su da ganin cewa ba mutanen kirki ba ne farkon abin da za ka fara shi ne alƙur'ani rubutun alƙur'ani sai ka canza ka ɓullo da naka salam domin salam da ya da yanzu alƙur'ani yake kai salam da sabai suka rubuta ne kuma ta hannun su ya biyo kuma sai na usman ɗin nan da suke zagin suke ne masa to shi ne dai wanda ya tattara alƙur'anin nan waje ɗaya na na harsatu radiyallahu anha da suke tsaginta kullum suke tsine mata to a ɗaginta aka ajiye alƙur'ani to ga ke na farko abin da za su yi shine su ce alƙur'ani ma ba su yarda da shi ba ta cusa wani abu nata a ciki wallahi duk wanda yake zagin sahabbai wallahi ba wani abu yake zugi ba illa rushe addinin nan wallahi saboda haka in dai mutum yana so ya mutu da imani wallahi karka saurare su duk wanda ka san akwai kiyayyar wani sahabi a ransa wallahi karka saurare shi wallahi kuma duk wanda yake zage su ko yake kin su to ba su yake ki ba wallahi annabin yake ki ko ya ce ra san annabin wallahi ƙarya yake eh yanzu yanzu an ga mata malam kana da almajiri mutum ya zo ya nuna ya tsane su wai kai din amma san ka yake amma ya tsane su ya tsane su yana ga duk mutanen banza ne tsakani da Allah ko a cikin gida kake ka ji muryar wani yana kai kai almajiran nan duk mutanen banza ne ka yana dora musu asiri na musu mummunar magana wannan mutum ya tun kana cikin gida za ka ji kafin ka fito ma ranka ya gama ɓaci ka san ba da su yake ba na kai yake kai yake to wannan shine gaskiyar magana duk wanda kaji yana zakin sahabbai wallahi annabin yake duk wanda yake rushe maganar sahabbai wallahi addini yake so ya rushe a koma bin san zuciya da ra'ayi kawai Allah ya kiyaye mu Allah ya tabbatar da mu akan imani Allah ya tabbatar da mu akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam Nana Aisha radiyallahu anha tace kasafat ash-shamsu ala ahadi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a shi ma mun fassara hadisin ko nan mun karanta yace lallai rana ta kisufe a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mutane sallah fa qala al qiyama sai ya tsawaita tsaiwa summa raka'a sannan sai ya ruku'u fa qala ar ruku'a sai ya tsawaita ruku'i shi ma yayi shi mai tsawo summa qama sannan sai ya miƙe daga ruku'in farko fa qala al qiyama sai ya sake tsawaita tsaiwa wa huwa duna al-qiyam al-awwal amma bai kai tsayuwansa na farko ba an gane kuma raka'a sannan sai ya sake yin ruku'u fa qala ruku'a sai ya tsawaita ruku'un ma wa huwa duna ruku'i al-awwal amma dadewa da ya a ruku'un bai kai dadewarsa a ruku'in farkon ba summa sajada sannan sai da zuwa sujada fa qala sujuda sai ya tsawaita sujuda kuma fa'ala fi raka'atin ukra sai ya aikata a raka'a ta biyun misra ma fa'ala fi raka'atin ula kamar yadda kamar misalin yadda ya aikata a raka'ar farko sun man sarrafa sanan sai ya idar da sallar ku ƙarfi zallafi shamsu a lokacin nan ranar ta yayi eh Allah ya karɓa addu'a ranar ta yayi saka tsaban nasa sai yi wa mutane kuɗuba wa hamidallah wa asna alai sai wa Allah godiya ya masa kirari kuma ƙala sannan sai ya ce inna shamsa wal amara ayatayn min ayatillah haƙiƙa lallai rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la yankhasifani ko la yuksafani da mauti ahadin wala li hayati ba sa kisfewa saboda mutuwar wani ko rayuwarsa fa idza ra'aytum zalika idan kuka ga irin wannan ya rufe ya faru fa Allah ku roki Allah wa kabbiru ku takabbara wa sallu ku sallah wa tasaddaqu ku ta sadaqa kuma qala sannan sai yace ya ummata muhammadu ya ku al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah wallahi ina muku rantsuwa da Allah babu wanda ya fi Allah kishi an ya zuniya abdu a ce ga bawansa ya yi zina a wata zuniya a matu ko kuma baiwarsa ta yi zina wato Allah yana kishin irin wannan ya ummata muhammadu ya kuwa al'ummar annabi muhammadu wallahi ina muku rantsuwa da Allah lau ta'alamu na ma'alamu da a ce kun san abin da na sani la zahibtum qalilan lalle da kun yi dariya yar kadan wa raba kaitum kasira lalle kuma da kun yi kuka mai yawa mm wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan cewa da kun san abin da kun san irin abin da na sani lalle da kun yi kuka mai yawa kuma da kun yi dariya yar kadan sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi to menene menene ka gani yace ra'aytu jannata wa nara yace wallahi na ga aljanna kuma na ga wuta sallallahu alaihi wasallam a cikin wani lafazin kuma nana aisha ta ce fastakmala arba'a raka'atin sai ya cika wato ruku'u guda hudu wa arba'a sajadatin da kuma sujadu guda hudu kowace raka'a daya sujuda biyu ruku'u biyu yawa to kaga wannan nana aisha radiyallahu anha ta ruwaito mana wato siffar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallar to anan malaman fiqhu su kuma sai suka kasa abin wato kamar a a raka'ar farko ka karanta kamar suratul baqara in zaka iya a ruku'in sai ka sannan sai kai ruku'u an ka dago daga ruku'u sai ka karanta fatiha sai kuma ka saki ka karanta kamar ali imran ko kuma nisa'i yawa sannan idan ka yi idan ka ɗago daga ruku'u sai ka tafi kai su dukka guda biyu idan ka ɗago a raka'a ta biyu na'am sai ka karanta fatiha da kamar nisa'i in kai in kai ruku'u sai ka sake ɗagowa ka karanta fatiha da ma'ida to kamar haka misali eh to wasu kuma suka ce wanda ba zai iya wannan ba to in kai a raka'ar farko sai karanta fatiha ɗaya da suratul ikhlas kamar kafa suna jin ɗari shida raka a ruku'i na biyu kuma in kai ruku ka ɗago fatiha da suratul ikhlas kamar ɗari ɗari hudu kaga an sami dubu kenan yawa raka ta biyu kuma fatiha da suratul ikhlas kamar kafa ɗari biyu haka a ta ƙarshen kuma fatiha da kamar suratul ikhlas kafa ɗari wani adadi da suka faɗa ko dai kamar yadda na faɗa din nan ko kuma abin da ya kama da haka zai zama dai a ƙarshe an samu kamar suratul ikhlas din ta kai kamar a dubu da ɗari biyu haka ko da ɗari hudu haka eh Mm. to ala ayi halin dai wannan shine kuma yana daga abin da zamu fahimta a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa idan an irin wannan abubuwan sun faru na musibu an ga wani abu ya faru na musiba to ga mafita ku roƙi Allah ku yawaita kabbara wato zikirin Allah kenan sannan a yawaita salloli kuma a yawaita sadaka wayannan abubuwan kuwa addu'a zikirin Allah salloli da kuma sadaka da duk wanda yake cikin wata musiba idan ya yawaita wannan in Allah ya da Allah zai yaye masa yawa kwarai da gaske to haka nan duk lokacin da wasu abubuwa suke yawan faruwa a gu ko yawan gobara da aka akan samu irin wannan ya zanto a wata unguwa ko wani gu haka ana samun yawan gobara to wannan dai shine abin da za a riƙa yi don Allah ya yaye abin to haka nan kuma idan an samu yawan faruwar tsawa ko kuma irin yankunan da ke samun girgizar ƙasa ko yawan iska mai ta'aji da yawa to abin da za a yi kenan a yawaita sadaka a yawaita taimakon gajiyayyu da kuma musamman ma marayu da masu ƙaramin ƙarfi da sauransu yawa da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji Allah kuma ya tsere mana imanin Allah ya kiyaye mu Allah ya gyara mana ƙasar mu halin da ake ciki a wasu yankunan na wannan ƙasar Allah ya gyara mana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka zumunci dukkan lamarin dukkan al'ummar musulmai Allah ka yi riko da hannayen shugabannin mu Allah ka zumunci lamarin mu da nasu baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملك الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين